بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da juyawa a zango na biyu darasi na sha shida kenan daga wannan littafi na al-jami'u li akhlaqir rawi wa adab sami na al-khatib al-baghdadi yau lahadi sha ɗaya ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1447 wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Nuwamba 2025 al-khatib al-baghdadi yace bismillahir rahmanir rahim al-baqur ila majlis al-hadith daga cikin ladubba akwai yin asifanci yin jifi fita da sauri don a tafi makaranta ba kyau latti قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الشاهر بالبصرة أخبرنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا محمد بن راشد أنبأنا عبيد الله عن ابن عائشة قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد أخبرنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها wannan hadisi ne wanda yake hadisi sahihi kuma mashhuri wanda duk da yake akwai malaman da suka raunata wannan lafazin kama a shekul albani a cikin sirar da'ifa ya raunata wannan lafazin saboda muhammad ibn rashid ibn hayyan wannan abu ja'afar ne tammar a shekul albani ya raunata shi saboda yana daga cikin ƙa'idar da shekul albani ya bi wajen raunata hadisai akwai raunata waɗanda ibn hibbana ya kaɗaitu da amincewa da su wannan mutumin kuma yana da wannan matsala ibn hibbana in ya kaɗaitu da amincewa da mutum a cikin afrikat to malaman hadisi suna jan kafa wajen amincewa da irin waɗannan mutanen amma dai asalin hadisin yana cikin musannaf na ibn abi shayba da zawaid na musnad imami ahmad ibn hanbal da kuma wasu riwayoyi daban waɗanda ba wannan ba waɗanda suke cikin kamar littafin ibn adi alkamil fi ba fayar rijal da sauransu za mu ji wasu shawahid na hadisin waɗanda suke yi majmu'i turuk hadisin yana da asali annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga fita da jijjifi duk abin da za aka fita da sauri da sassafe ana samun albarka na'am babu a nuskar wasu? ok akwai akwai albarka sosai game da fita da asubahi fita da sauri da sassafe don zuwa ayyuka ko kasuwa ko makamantansu duk da yake ya danganta ga irin aikin da mutum yake akwai aikin da shi ba na fita da asubahi ba ne to in wannan ne irin aikin ka babu laifi dan baka fita ba amma duk wanda yake aikin shi ya shafi masu masu fita da sassafe to ana so ya zama ya bada muhimmanci wajen fita da wannan zai taimaka ma na farko kaga ba za ka makara sallah asubahi ba za ka yi sallah asuba sannan ka fita duk duk jaraba ka ko to amma in baka fita da safe watakila har asuban ma sai ka rasa ta sannan kamar yadda misali yanzu ga a mafi yawan birane mun al'adanci cewa wai hamma muna ganin ma wani na ƙasa ne a ga mutum ya fito da wuri in banda almajirai da yan da yan keke nafe da da masu kananan sana'o'i su kadai suke fita duk wasu masu wadata to su sai wani ma sai an yi azhar yanzu din da muke magana wani bai je kasuwa kuma yana ganin haka daidai ne to arzikin shi da yawa yana wuce shi albarka da yawa tana wuce shi ko da ya tara kuɗi zai rasa albarkarsa to haka makaranta ba daidai bane mu dinga yin latti a lacca latti a wajen karatu latti a wajen ɗaukan ilimi wannan yana sanya wa malaman mu da kasala in malami idan ya shigo aji ya ga babu ɗaliban da ya kamata ya gani to wai kan ji nauyin jiki gaskiya wajen karatu saboda kar mu sa musu nauyin jiki mu dinga zuwa da wuri duk inda za a yi karatu a same mu mun zo da wuri za mu zo mu ji asar daga sahabbai yadda suke da zalama wajen irin haka mun karanta a baya daga ibnu abbas wanda ya kasance yana zuwa gidan malaman shi su dan sabit da sayyidina umar tun bayan asubahi ya zauna har zuwa irin kamar yanzu rana ta taki har iska ta cika mai kunne da ƙasa kura har rana ta iso inda yake kwance yana nan yana jira da aka yi tara wannan ɗimbin ilimin da kaga ana labarin shi yanzu malam yace akhbar al-qadi abubakar ahmad ibn al-husayn ibn al-hasan ibn ahmad al-harshi bin sabur akhbarana abul abbas muhammad ibn yaqub al-asam حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصواب حدثنا جعفر بن أبي حمزة عن أحمد بن بشير عن شعيب عن عن شبيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزا الله يجي اللهم بارك لأمتي في بكورها وانا قال يتشي رواية Anas ta hanyar Shabib ibn Bishr wanda shi ma duk da yake yana da yana da dan rauni kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Taqribut Tahdhib da shi da Ahmad ibn Bashir dukan su saduqun ne amma lahuma awham amma asalin hadisin ya tabbata da majmu'u turuq kamar da muka ambata wannan riwaya zaka ga ibn Jawzi ya yi takhrijin ta a cikin littafin shi mai suna al-ilal al-mutanahiya وحدثنا واخبرني ابو الحسن محمد ابن احمد بن السري النهراوي اخبرنا ابو بكر محمد بن جعفر العسكري حدثنا يوسف بن احمد ابن الحكم البصري قدم علينا مجتازا ya taho gare mu zai wuce mujtazan zai zai wuce kenan wato ya transit akhbarana abdullahi ibn maslama akhbarana malik ibn anas an nafi'in قال سألت ابن عمر عن عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها na tambayi Abdullahi dan Umar game da mai annabi yake nufi da wannan hadisi qala yace fi talabil ilm yana nufin fita neman ilimi wasafil awwal da fita don samun sahun farko a sallah asubahi shi yake nufi a yi asubanci kamar da muka bada ya shafi abin da yake da alaka da rayuwarka wanda yake bukata asubanci akwai wanda kwata-kwata sana'a shi ko rayuwar shi in ma ya haka ba zai ba zai samu koyon misali mutanen da suke yin suke yin tsire a tukuba har yanzu ma bai fito ba ko sai da magarba suke fitowa kagan ka ce ya fita da asuba ya je zauna bakin tukuba shi ne zai yi zaka ya danganta ne da irin aikin mutum akwai irin kasuwan ta littafi kurmi kasuwar kurmi ba sa fitowa sun wasu yayin azar da haka in ka je da samu za ka samu ba sun riga sun tsara haka kaso su take haka yan canji ko akwai su dai da yawa haka yan yan masu da sun mokara nan na na na su me sunan kaso ma can masu da yadi da kimi kwari arab tana su ba kwari ku famsan ta ko yan wayoyi rabin kaso garin nan ba ba abu da su da sai wata na taba tahowa daga zariya da taho bazan sai da ta tabai na zo na zo kurmi haka na iso wajen karfe tara na safe haka na na wuna kasuwan nan nayi muraja har baki na ya bushe duk hada tara nan sai da sai da nayi muraja ta da dadewa fa sosai ban sani ba lokacin wallahi ba sa fitowa sai azar ko ka kira mutum a waya ga lambawar shi ba zai fito ba sai sai yayi sallah azar in juma'a ne sai an sako juma'a ba ruwansu kuma haka suke fiye da shekaru talatin haka 'yan kasuwan nan suke Allah ya kyauta to da wani a cikin su zai canza wannan system da za ka ga zai ciniki yace shi yana fitowa da safi za ka ga yadda zai ciniki akwai sana'an da ita kuma dole dama ta safe ce amma baka fito da safe ba ba za ka samu patronage ba to amma dai musamman a fita aje sallah asubahi sannan a fita aje makaranta yanzu ya kuke idan a biyu kin ana lecture karfe 8 ya kuke kana wannan kuna fita ku ji ko kuma maza ku ce ba ku fita da safe a gani ba وحدثنا أبو الفتي منصور بن ربيعة بن أحمد الرازي الزهري الخطيب بالدينور قال حدثنا علي ابن أحمد بن علي بن راشد أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الجارود قال قال علي بن المديني قال علي بن المديني إن شريكا شريك ابن عبد الله قال يتي صليت ala abi ishaqa ma abi ishaqa alfa gadata nayi sallah tafi guda dubu tare da abu ishaqa asabi kenan wato sallah asubahi saboda suna zuwa makarantar sa to za su fita da sassafe su je anguwar da shi malamin yake da su zai sallah asuba anguwa kaga wannan shine gaya kenan wajen himma ba wai sai kai sallah anguwar ku sannan ka tauba a za ka fito karfe hudu na asubahi ka hau kekenka ko babur ɗinka ka tafi can anguwar da ake karatun idan ka je sai a yi sallah da kai muna ɗalibai 'yan sakandare akwai makarantar zaure da muke zuwa yana haka asuba da lahadi in ma baka sallah asuba masallacin ba za ka samu karatu ba saboda ana idar da sallah kuma malamin zai ce a rufe kofa a rufe kofa masallacin ko masallacin irin na jikin gida ɗin nan ne shikenan sai dai ka ji daga windo wallahi ana idar da sallah da an gama tasbihi minti ɗaya biyu ko zai ce kawai a kullum kofa shikenan waɗanda suka zo su zai wa karatu ya tashi saboda haka irin wannan abu ake kai mu mun yi lokacin da muke zuwa mu kwana a gida muna da abokai ƴaƴan shi da jikokin shi wallahi a gidan muke kwana ran juma'a sai mu je mu kwana a gidan asabar mu kwana lahadi in baka ba za ka samu karatun ba na san mutum ya rage da mutuwa yanzu gaskiya Allah gafarta mai kuma yan dariƙa ne ma yan dariƙa ne irin masu wazifa ba zai saka dole sai kai wazifa ban ya san baka yi amma dai karatun shi to in baka yi sallah asuba a gida a gidan shi ba za ka samu to kaga baka saka ce baka bar shi sallah ba irin wannan zaban kan nan yi zala ka ce baka bin kowa sallah sai limamin da ya iya kalkala wa haddathana abu talibin yahya ibn ali ad-daskari bi hulwan قال أخبرنا أبو بكر ابن المقري بأسفهان حدثنا عبد الله بن أحمد الخشاب قال حدثنا الحسين بن معاذ حدثنا سلمة ابن شبيب حدثنا ابن الأسبهاني قال قيل لشريك يا أبا عبد الله ما بال حديثك منتقد yace aka ce mushi me yasa hadisinka ya zama cewa ana cin gyaran ka me yasa ake samun matsaloli a hadisanka qala yace li tarkil asaid bil ghadawat saboda nayi watsi da wato masu masu masu latti da asubahi shine suke zuwa suna cewa sune suke tsayawa a gefe ba su ji da kyau ba sai su je su karantar da hadisin da kuskure ko mun gane idan idan idan suka yi latti ba za su hakura ba sai su tsaya a gefe sai suna ji sai ba sa ji da kyau sai su koma sai su ba da hadisin ba daidai ba وحدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسني قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكروا ضرب الحديث فقال كنت أخرج من البيت قبل الغداة فلا أرجو إلى العتمة yace nakan fita daga gida daga gidanmu kafin sallar asuba bazan dawo ba sai isha duka wuni guda a tafi nan a wuce can aita kamar yadda dai muke fita yanzu neman duniya tun ungarin Allah ya waye haddari kuma iyalan mu bai sai complain ba za mu ce wasu muna neman muku abinci ne ko ya kuke so mu ba haka muke ba yanzu wato rayuwar mu ta koma gaba daya duniya su kuma duka rayuwar su gaba daya addinin Allah da karatu suka sama ido akai dan haka suka zama malamai da har yanzu duniya take cin moriyar ilimin su وأخبرنا علي ابن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول ناجب أبانا أحمد بن حنبل كان ينتشوا كنت ربما أدركت البكورة إلى الحديث yace so da dama asubahi takan yi zan tafi neman karatu fa ta akhudhu ummi thiyabi sai mama na ta dauke kayana zan fita kafin asuba tsakar dare ta ce ba za ka fita yanzu ba lokaci bai ba na zo zan fita sai garin zuwa ɗauki mana riga ko rawani ko takalmi hatta hatta ya zo nan nasu ce kamar sai an kira sallah akalla kamar da kira sallah farko ma wa hatta yusbi har sai asuba ta yi wa kuntu rubbama bakkartu ila majlisa bakar ibn abi ibn ayyash wa ghairi dama inda nake zuwa makaranta bakar ibn ayyash ne da wani sa wato maman ta kan ga cewa ma asubancin yayi yayi yawa akwai mubalaga sai ta ce ya dakata tukunna wannan asalin shi yana cikin littafin manaqibul imami ahmad ibn hanbal na na abdurrahman ibn al-jawzi rahmatullahi ala al-jami' wa hadathana abubakar al-barqani qala hadathana umar ibn bishran qala hadathana ahmad ibn al-hasan ibn abd al-jabbar al-sufi قال حدثنا احمد يعني ابن ابراهيم الدورقي سمعت سلمة بن عفان عفار يقول اذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ في المجلس الاخر ونعله معلقة في يده fai'as min khairihi yace idan mutum ya zo gurin ka dalibi ya zo gurin ka karatun hadisi sai baka ganshi a rikice ba ma'ana ya baro wani wuri ya taho da gudu shine ma'anar cewa wani aduhu mu'allaqatun fi yadi takalmin shi a hannu wato ya baro wani majalisin ne yana irin yadda ake din nan an ba wani venu ko a wani department za ta tafi kuma can wani GSE a wani a wani department kaga mutane ma kaman taba kuma to wanda kaga bai damu ba ai kaga bai da alama bai da rabuwa ciki alama wannan sune yan spillover kenan ko yan aluta to idan kaga mutum haka ka ganshi ya taho majalisi fes fes kamar ango ya gyara karin hularsa ko ya taho ma yana yana yana yana yana yana taje gemun shi da wani kumna yan gayu ko yana tafe yana gyara bluetooth din shi to wannan fa ya asminu wannan ka cire rai daga cewa zai wani abin arziki har ka karatu so ake a gan shi mutsin mutsin a rikice ya fita hayyacin shi hayyacin shi kawai na kan karatu na yi tuna muna university daga idan za ka gane mutane sababbin zuwa ne shi ne da gayin su muna iya biyu muna wanda graduate duk wanda ka gan shi ya damu da gayu har mata to alama wannan sabon zuwa ne kawai amma suna shiga 300 level za ka ga har ƴan matan nan tira su daina wannan gayin za ka gani yarinya ta wuni bata shafa jambaki ba kafarta ma a bushe haka kamar wata ‘yan hijira ta manta cewa budurwa ce ta wallahi saboda yajin da ke cikin makaranta ɗaya da fani lego za ka ga to alama wannan da gaske sun san abin da sun san ciwon abin da ya kawo su kenan amma ga mutum yana ta gayu wani ka gan shi malam namiji ne ma amma ka ɗauka kamar ɗan daudu yana ta gayu yana ta wanka wani ma aka je laccar safe kafin ta karfe biyu sai ya je ya canza kaya a wannan fayasminu bai sa abin da ya kawo shi ba tukuna sai an manna fasa ne sa result ko sannan zai gane cewa ruwan sanyi baya shayi mashi talib ala tu'adatin min ghairi ajala daga cikin ladubba ana so dalibi ya dinga tafiya ala tu'ada a natse min ghairi ajala ba cikin gaggawa ba musamman akan ababen hawa babu kyau jama'a irin gaggawa da muke akan ababen hawa mai ta abin nan muna tafiya babu natsuwa ba daidai bane ana so mutum ya zama da gaske dubba a same shi yana da natsuwa zuwa wurin ibada zuwa wurin sauran ayyukansa da sauran al'amuransa قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السيد صاحب السنن قال حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد بن حميد عن أنس قال أنس يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يكسنشي إذا مشى إذن ينا تفيا كأنه يتوقع kamar ainihin wato yana yana yana yana yana yana waka kamar yana jin kafarsa tana tana ciwo wannan wannan isnadi ne wanda yake sahihi hadisi ne sahihi yana nuna natsuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tafiya wasu ko da kace sai sai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya da sauri har sana bin shi a baya yawa idan ta kama kenan akwai bukatar sauri sai yayi wannan kuma yana tafiya ne a natsa saboda baya bukatar sai yayi sauri idan sauri ta kama sai yayi wato kada mutum ya dinga tafiya ko da yaushe kamar a firgice ko kuma ko da yaushe kamar wanda jikin shi babu jini a jikinsa ya tafiya tsaka-tsaki idan bukata ta kama sai ya ƙara sauri idan bukata ta kama ta kama sai ya tafi ba tare da wannan saurin ba wa haddathana al-hasan ibn abi bakr qala haddathana abu sa'id ahmad ibn muhammad al-qattan haddathana muhammad ibn yunus haddathana yusuf ibn kamil haddathana abdus salam ibn sulaiman al-azdi an aban an anas ibn malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sur'atul mashi tudhibu bima'il wajh wannan isnadin da'ifi ne wacewa tafiya da sauri tana zubar da mutunci tana zubar da mutunci ta yu ya danganta ga al'adar mutane amma dai hadisin bai inganta ba saboda wannan Muhammad ibn Yusuf Yunus al-Kudaimi ne mutamun ne hakanan Aban Aban da ke cikin isnadin gashi nan Aban mai riwaya daga Anas sunan shi Aban ibn Abi Ayyash shi kuma maturuki ne hakanan Abdulsalam ibn Sulaiman al-Azdi wanda shi kuma shine yake riwaya daga Aban din duka waɗannan da shi da Yusuf ibn Kamil dukkanin su waɗannan ibn Hibban ne kawai amince da su to kaga isnadin ya zama yana da yana da rauni kwarai a shekul albani a cikin sisar ba'ifa cikin mujalladi na farko ya tabbatar da raunin hadisi saboda haka ya danganta ga al'adun mutane da matsayinka kuma a cikin al'umma akwai wanda tabbas idan yana tafiya da sauri saurin wanda yake mufrid to za a ga kamar bai kyauta ba ci mutum babban shi babban mutum ya zo da sauri haka kamar an koro shi ko kamar yana jin bayan gari to za a ga malam lafiya sai mutum ya kiyaye irin wannan tafiya kuma galibi abin da ke kawo irin wannan shine latti din in ka tafi akan kari ba za ka buƙaci zuwa ga irin wannan saurin ba وحدثنا أبو أحمد بن محمد بن غالب قال حدثني أبو علي الطوسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة بن ابن حكيم حدثني أبو بكر الوزان أخبرنا مسلم بن إبراهيم آه قال سمي قال قال شعبة ما رأيت أهلا قط يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث يجي دو wanda na ganshi yana tafiya yana sauri ya'adu yana sauri dan ce dayan biyu wannan ko dai mahaukaci ne ko kuma dalibi ne yayi latti yana so ya isa makaranta da wuri to su ne zaka ga suna sauri irin wannan wanda sana Abu Ali عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن نعيم السرخسي السرخسي بهراء قال أخبرنا أبو علي الحسين ابن محمد ابن مصعب السنجي قال حدثنا القاسم بن محمد المحلبي قال سمعت أبا عاصم يقول سمعت شعبة يقول من فقه رجل طلب الحديث ما فقه رجل طلب الحديث على دابة ما فقه رجل طلب الحديث على دابة mutumin da yake dalibi kuma ya zama yana da abin hawa to ba zai gane komai ba abin da yake nufi shine ba zai san wahala abin ba bai san wahalar tafiyar kafa ba bai san wahalar neman mota haya ba bai san wahalar da sauransu yana da abin hawa lafiyayye to ba zai gane daraja abin ba har ya fahimce shi wannan shi ma ya danganta ga irin yanayin yadda suke a rayuwa dabba a lokacin a wajensu abin hawa ne na alfarma na mutunci kamar yadda yana cika da wata babban mota ba ga kana da irin manya-manya motocin na yan gayu a ce kuma kudin da zaka je makaranta ai girman kai ba zai baka ka girmama ilimin ba ko amma yi waɗannan ababen hawan namu waɗannan baburan masu abin nan ga sanan da ake ce musu ma roba-roba wanda kana kafa kafa ma kai ya faɗi ya fashi da wayo kuɗi na ko kaga wannan ai ba haramun bane dan ka haushi balanta na kuma irin yanzu wannan da aka zo da shi mai mai aiki da batir din nan mai caji ma kaga dama ai na talakawa ne shi sa ma bi shan mai in ba talauci ba za a ce abin hawo ko ba shan mai dama na talakawa ne namu ne na fukara wannan babu ne ko kuma ka samu kicin kalafiya ka dinga hawa duk ba laifi insha Allah ba a tashmiruhu thiyabuhu a wa bidadatuhu fil hay'a wa bidadatuhu fil hay'a daga cikin ladubban dalibi akwai tashmiru thiyab shine wato ya zama tufafinka a yankakke ne karka sa tufafi wanda yake mai zuba a ƙasa dama haramun ne ya saba wa koyarwar musulunci tufafi mai yawa wanda ya wuce irin sawu ko wanda hannun shi ya lullube irin wanda ake ce mahaukaci da gata da ire-iren shi ya zama da dai an yi barnar yaji ana so a nuna alfahari to duk wannan dama babu kyau sannan bazaratul hai'a a ga mutum bazara shine wato a ganka mutsu-mutsu wanda bai shirya ma rayuwa ba ko kuma a ce bai damu da kwalliyar jikinsa ba wannan ma yana daga cikin hay'ar ɗalibai da take bambanta tsakaninsu da sauran 'yan duniya wannan yanzu da ɗalibai suke a ce sai an yi wani fakejin sai an wata shiga ta musamman dole ma kala hular shi kala kayan shi ko kala aikin jikin rigar shi wani ma kalan igiya agogon shi sun yi ɗaya ni har yanzu abin da ban sani bakin da ake gana ma a tumaci da na har yanzu ban san shi ba ko mata ta kullum sun yi rigima ta ganta ce ta dauko hijabi ta ce wannan ya dace ce ni ban sani ba kin ga miki kawai miki ka san mata za ga mace da da hijabai yafi kala 30 wata to duk wanda duk kayan da aka saka kuma sai an nemi wai hijabin da zai kama da shi kuma ita ce wani zan gaya mata wanne ya kama da shi ni na rasa wani kamar su kuma hala wani dan wani dan ziri ne a jikin a tamfar shi ake so kawai ya dace da shi haka yake ko واخبرنا القاضي ابو بكر اللهيري قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب العصم قال حدثنا الحسين بن علي بن ابن عفان قال حدثنا حسن بن عطيه حدثنا حسن يعني بن صالح عن مسلم بن ام مجاهد عن ابراهيم ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا كثير الكمين والطول Nabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya riga wata ke da gajeren alkam shine hannu wa tul wata ke kuma da gajeren tsayi wato ba ta wuce tsayi wanda yake halastacce a shari'a sannan hannunta kuma baya wuce abinda aka sani na al'ada hannun riga irinta wannan hadisi hadisi ne wanda yake isnadin shi yana da rauni rauninsa shine wannan da aka kira muslim mai riwaya daga mujahid muslim ibn kaisan kenan da'ifi ne yana da ittirabi wa haddathana abu al-hasan ibn abi bakr haddathana da'laj qala haddathana ahmad ala haddathana mu'adh ibn al-musanna haddathana umar ibn marzuq amr ibn marzuq haddathana shu'ba an al-ash'afi an sulaym ibn sulaym an ammatihi an ammiha qala kuntu amshi wa alayya burdun ajruhu na kasance ina tafiya da wani wato bargo ina jansa saboda ya muni yawa qala fa qala li rajulin sai wani mutum ya ce muni irfa thawbak dage tufafinka fa innahu anqa yafi maka atqa yafi maka jin tsoron Allah wa anqa kuma yafi maka tsafta qala fa nazartu sai na juya sai na kalle shi fa'iza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sai na gama zan Allah ne alaihi salatu wasallam faƙultu sai na ce ina ma hiya burdatun li malha ce a yawan zan Allah wannan ai kawai riga ce fa da na saka ta malha wata ke ta lullube jikina ina kwalliya da ita faƙala amma laka fiya uswa kai ba za ka yi koyi da ni ba fanazartu sai na kalli jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza idaruhu ila nisfi saqi sai naga izar ɗinsa zuwa rabin ƙaurinsa wannan hadisi ne sahihi mataninsa sahihi ne yana cikin sunanin nasa'i da abu dawuda da ibn maja duk da yake wannan isnadin shi yana da rauni saboda wannan da aka ce an ammati amma ta al-ash'as ibn salim sulaim wanda sunanta ruhab ba a santa ba wata ke wato majhula ce amma dai hadisin ya tabbata kamar yadda kuma yana da shawahidu a cikin hadisai akwai hadisi mashhuri na Abu Sa'idin Al-Khudri da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idaratul mu'min ila nisfi saqi wala haraja aw wala junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bayn wandan mu'mini ya kasance tsakiyar kaurinsa babu laifi daga tsakiyar kauri har zuwa kusa da idan sawu wama kana asfala min al-ka'bayn annabi yace fa huwa fi nari duk wanda ya wuce idan sawu to na wuta ne fa'in jarra izarahu batsaran in kuma ya zama ya sa shi ɗin nema don girman kai yana jan ƙasa nabi ya ce lam yanzurillahu ilaihi Allah ba zai kalle shi wannan wannan karatu ne sananne amma za ga mutane musamman yan bid'a yan ɗariku suna cin mutuncin wannan karatun suna aibata masu aiki da shi kuma su koma gefe kuma su ne masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba jama'a ku ga irin wannan sarrai abin da ya tabbata annabi yana yi har ku dinga yin waka kuna masa izgili ku yi izgili wa gemu ku yi izgili ma aswaki ku yi izgili ma dage wando da sauran abubuwan da ya tabbata a cikin karatu cewa waɗannan su ne ɗabi'u da al'adu da ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kuma gima kuna kurarin cewa kuma sayan shi ka duba yadda shedan yake rayuwa mutane malam barna suna ji suna gani sai wai hasabuna annahum mutadun suna tunanin wai akan shirya suke so da haka jama'a duk wanda ya san wandan shi na wuce idan sawu to lalle lalle ya gyara dan ya zauna lafiya da wannan karatun sannan wanda kuma musamman yake sa kaya da nufin alfahari wannan laifin shi ya karu akan laifin saba wa sunnar shi yanzu ya kai laifin can da aka faɗi cewa Allah ma ba zai kalle shi ba ranar kiyama zai gamu da mummunan tanadi da Allah ya yi ma masu irin wannan dabi'a ta alfahari da sanya tufafi kuma kamar yadda ke a cikin hadisin ya mafi maka tsafta domin duk tufafin ya wuce idan sawu to zai dinga kwasan datti mata su ne aka halasta matafin su ya wuce idan sawu saboda irilbe su ga baki daya su babu laifi aka haka kuma saboda duk inda suka bi zai zama da cewa inda suka taka na ƙasa ya wanke abin da za su iya takawa na datti ko wani kazanta da suka za su iya takawa a lokacin da suke abin nan to su kuma zaka ga yanzu su kuma su ne ba su son ya ja ƙasa ɗin Allah ya kyauta na'am akwai mene eh wannan da aka ce anil ash'as ibn sulaim an ammatihi daga goggonsa wanda ibn hajarin ya kawo cewa sunanta ruhab ita ce majhuliya ba a santa ba la tu'raf وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد ابن إبراهيم الأشنائي أشناني بن يسابور حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطراف إفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة بن أبي أسامة عفوا عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا وترانا sahabbai suka ambaci duniya ana ta labarin abubuwa na morewa sutura kudi da sauransu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ala tasma'un ala tasma'un ku saurara ku ji ku saurara innal badadata min imani lalle yin mutsu-mutsu yana daga cikin alamar imani to malamai sun kalli wannan hadisin wajen yanzu a fassara shi na farko dai ba wai kira ne zuwa ga ka zama mai datti mai annakiya wanda yake baka gyara jikinka ba abin da hadisi yake nufi ke abin da hadisin yake nufi bisa fassara mafi inganci shine duk mutumin da ya damu da rayuwar shi ta lahira ya damu da makomarsa wannan ayyuka da zai dinga yi na ibada za su shagaltar da shi daga damuwa da mazharinsa wannan ba zai ba da fifiko ga mazharinsa ba ba zai zama sakamakon haka sai sauran 'yan duniya su dinga ganin shi a matsayin wanda bai damu da kamar sa bata da kyau a wurinsu wanda a gurinsu irin shigar da yake yi to mutsi mutsi ko kuma ya zama da cewa a mutumin da ya sa lahirarsa gaba ya sa lahirarsa gaba zai rasa wadatar duniya a ɗabi'ance wadda ta ba shi dama ya sa kaya irin na gayu sau da za a gan shi kayan shi ba su wadace shi ba ko kayan shi koɗaɗɗu ko kayan shi wanda ya daɗe yana wanke su ko kuma ma bai samu halin yin su kola ba har sai ya zama agun 'yan duniya to shi baziz ne wato mutsi-mutsi yake amma in ba haka ba akwai halaccin mutum ya sa kaya mai kyau inna allaha jamilun yuhibbul jamal jamal din da bai wuce haddin shari'a ba akwai halaccin mutum ya saka farin kaya wanda galibi farin kaya alama ne na tsafta da gayu wanda bai da tsafta ko gayu bai cika sa farin kaya ba nabi sallallahu alaihi yana sa farin kaya akwai halaccin mutum ainihin wato ya sa kaya gwargwadon buƙatar inda zai je Annabi sallallahu alaihi wasallam da kayan da yake sakawa na Juma'a, na Idi, na tarban baki. In mutum zai yi irin waɗannan abubuwan, zai saka kaya waɗanda suke gwargwadon hali. Sannan akwai kamar da Shekul Uthaymeen ya faɗa cikin sharhin sa na Iktidal Salatul Mustaqim. Akwai wasu al'adu ko wasu wurare waɗanda dole sai mutum ya sa wani kaya na musamman za a saurare shi. yanzu misali uniform da yara suke sakawa yaran kai ka taba uniform kaga ba za a bashe shi gaba to haka akwai wani wurin da zaka je ko wata hulɗar da zaka yi ana bukata a ganka da wani kaya mai kyau ko mai nagarta ko wanda yake da mai mutunci to kar ka bari a zubar da mutuncin ka a sanadiyar wannan abinda ba a so shine kar ka saka kaya ya zama alfaharin kake nufata ko ya zama kayan wanda suka haramta ne irin maddar da ke cikin kayan kamar alharimi ko makamantarsu ko wanda ya kama da na kafirai ko ya zama kayan da dukiyar haram aka ɗinka su ko na makamancin haka ana so da ya zama ya zama al'aslu game da mutum shine ba duniya ce a gaban shi ba waɗannan kayayyaki ne suka su ne gwargwadon bukata gwargwadon abin da ya halasta wa akhbarani ahmad ibn muhammad ibn abdul wahid قال حدثنا المروزي قال حدثنا محمد ابن علي الضبي ابن عبد الله الضبي قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الإيمان فهي رخاخة الثياب في الملبس والمفرش wato wannan ba za a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace tana cikin imani shine a ga mutum kayan shi mutsumutsu da wurin kwanciyarsa wadhalika tawadu'un wannan tawalu'u ne arrafi'i thiyabi daga na guje ma tufafi na alfahari wa thaminil malabis da guje ma tufafi ne tsada wal mufsarash da wanda ake shimfidawa wato in kaga saboda tufafi da mutum zai saka akwai akwai asarar dukiya kace sai ka saka mai tsananin tsada dukkan tufafi da kyan atamfa ko shadda ko tsadarta in ka saka kwana daya biyu sati daya mako daya wata daya za ga ya daina baka wannan wannan vibe din ko ya daina irin wannan burgewa ya daina wannan kyallin ana nan ana nan mata sai ka zo kawai mata sun sun goge tebur da shi kawai sun mai da shi tsimma kayan kafa da ka siya da kuɗi masu daraja ko kawai an ɗora ma yaro irin an mushi napkin ɗin nan ko an mushi abin fitsari da ake samu yara kan gado ya zama asara tunda za ka yi amfani da wanda bai kai wannan ba wanda bai kai wannan ba kuma ka fito lafiya lau wahiyar malabisu ahli zuhudi fi duniya nabi na nufin tufafin waɗanda suke gudun duniya yuqalu ana cewa fulanun bazi alhai'a rassal malbas a cewa na mutsi mutsi yake tufafin shi ba ba na ba na kwalliya bane haka aka samu daga malamai a da suna yi yanzu waɗannan da muke ambata al-imamu al-bukhari bukhari yayi zamanin da rigar shi kwaya ɗaya ce bukhari wanda ake kanta hadisan shi wanda in zai wanke sai dai ya shiga ban ɗaki ya wanke ya shanya a katangar bayin ya jira ta bushe sannan ya saka ya hito wannan Ahmad ibn Hanbal din haka ba wai dan ba su da hali ba ba wai talauci ne yana su ba sun zaɓi ba sa bukatar wannan kayan akwai malaman da aka san su a tarihi su kuma suna sa kaya masu kyau to amma sai da aka samu malamai wasu na musu inkari kamar al-Imam Malik Imam Malik ya kasance ya shahara cewa shi yana yin gayu ya sa tufafi mai kyau ya sa alkyabba ya rawani ya sha turare sai wasu malamai a garin Madina da wasu ma daga wasu garuruwa suna aibata shi cewa wannan hadha laysa min ziyil fuqaha kidi ya ci gaba da sa kayan shi da ya gamsu a fatawar shi cewa ya halatta ya sa ko mujtahidi ne haka daga baya an zo an samu wasu malamai kaman al-Imam Ibn Hajar Ibn Hajar an ce a tarihin sa har combo yake da shi yana daga malamai suna yin combo idan haka yake tafiya da dawakai da da sauransu to shi ma malamai sun dinga aibata shi akan wannan wato abin da ke so mu gane shine duk da an samu malamai attajirai amma ba su mai da kansu ya zama kamanninsu irin na attajirai ba kamanninsu na na fukara kuma daga cikinsu duk wanda duniya ta jashi ko wani fatawa ko wani rukusa ta sa ya karkata zuwa ga irin wancan ziyu din to sauran malamai ba sa kyale shi kawai su ce wannan abin daidai ne suna ganin shi a matsayin akalla a ce ya yi khilaful aula tun kuma yanzu sai aka zo zamani wanda da haka ma ake kirga karaman malami da yawan kayan shi da yawan suturarsa akwai malaman da ake cewa za su je tafsiri da azumi wani sai ya yi kaya sittin kaya sittin kullum dai tafsirin mata da safe da na maza da yamma to kowane tafsiri kaya da ba za a samu kaga biyu sau talatin kenan shine sittin da aka tun yanzu dinar tilara na ta ɗinkawa daga nan zuwa ramadan an riga an yi kyallaye an kai wa tela guda sittin tsakani da Allah yanzu kowace riga a ce ko da dubu sittin kaɗai za a yi ta so sittin me zai sa ba zai guda ashirin ba misali in ya so ya maimaita su sau uku ya haƙuri ya maimaita su uku ko duk bayan kwana goma ya maimaita muƙaddara ya zama mushi musiba sauran kuɗin ya wani abu arziki da shi ko ya sai littafai ko ya ba da talakawa sadaka ko ya samu wasu sauran malamai ustadai wanda su zai tafsiri shi to kuma ga kaya biyar biyar kusa tunda ya zama mu dole yanzu sai da wannan packaging nan packaging ne kawai kuma wallahi galibi zaka ga asalin karatun babu shi sannan yanzu ya zauna a gaban 'ya'yan mutane da matansu duk su ta sha'awar shi ya ta burge su ya sa su cikin musiba rabin tambayoyin cewa ana son shi ne rabin tambayoyin da za a cewa ana son malamin nan eh ana mai fata alheri malam akwai wata ustaziya akwai wata bazawara akwai wata duk suna son shi dole su so shi me yasa kalla ka ga kisa annabi so mana ta ce qala tukhruj alaihinna falamma ra'aynahu aha ai matan za su ga namiji haka shar to wallahi sai sun so shi shi sa ba a son malami mai katar da mata ya cika gayu ba a so kai da can ma ba a bari ma saurayi mai zalaka ya kantar da mata ko hadda ne saboda faɗa da shi ta yi akan wannan usama an fi son wanda ya riga rayuwa ta riga ta yi haja-haja da shi tukuna wanda babu wata mamora a tare da shi yau ba sai dai karatun kawai ba zai ba su sha'awa ba saboda mata haka suke ka duba gani fa da suka wa annabi Yusuf ba dukka da ita kadai take san shi yanzu dukkan matan gari suka ce suna suna summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjudunnahu hatta hin ai an ce duk mata ne suka ki zama lafiya kowace labarin kai Yusuf kaza kaza kaza kaza kaza to gaskiya saboda Allah akwai akwai matsala cikin abin nan harkar sutura da malamai suka shiga yanzu akwai gurbi da wasu suka yi suka wuce iyaka wajen irin sutura da suke sakawa wanda ya saba wa ziyar ulama sannan akwai kuma wasu su kuma da suka yi guluyi su ma wajen suka waɗancan idan abin da mutum ke sawa na sutura dukiyarsa ce halas ɗinsa ne to shi kenan in ya ga kuma wannan tafarki ya ɗauka shi kenan sai ta yi Allah ya kyauta amma dai ya sani wannan ba shi tafarkin malamai ba aslan yanzu ka ji kasar saudi arabia ko wata kasa cikin harshen larabawa za ka ga labarin ne wanda ake jin labarinsa a duniyar ilimi amma dukkan gurin su ba sa wuce jallabiyar nan dai fara farar jallabiyar nan da kowa yake saka ita su saka da ɗan lullufin nan nasu na irin wanda ma da shi take sawa nan shi ke nan iya nan me yasa kai ma malami bahaushe ba za ka yi gama garin shigar mutum bahaushe in ka sa rigarka da babbar rigarka saka hularka irin wanda kowa yake sakawa ta isa amma ga ayi mutum wani aiki mala yadda ka san wani ciyaman na maroka mala haba ai abin ba kyau gaskiya ba kyau karatu ya koma kan riga gaskiya ba daidai bane Allah ya kyauta to zaka sai a gyara jama'a to yanzu ko balantana kuma dalibi dalibi ya zo makaranta a ga kuma shi riga ce kawai a jikin shi babu karatun kaga wannan shi ya ma wuce gara ma malamin ya riga ya samu karatun ya riga ya samu karatun to shi da sauki amma kai da baka samu karatu ba kuma kawai kana ta gayu kana ta tsirfa to ya kake so a yi kenan fi sabilillahi ina ganin bari mu saurara tun da dama gabala ya bai zo ya darasin shi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله